أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله المتفرج باسمه الأسمى المختص بالملك العز الأحمى الزاجر لا تخيل ولا وحمى الباطن تكدس لا عظمى صلى الله على الفاتح الخاتم سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله رضي الله عن أصحابه ذوي القرب والسدان الذين سازوا برؤية النبي المختار رضي الله عن آل بيته الطاهرين المطهرين رضي الله عن القطب المكتوم وبرزق المحمدية وخذ بالأبطال الشيخ السيد أحمد بن محمد التجاني رضي الله عن خليفة أبي العباس مؤلف كتاب خاتم الإلباسي الشيخ السيد إبراهيم إنياسي رضي الله عن السادة التابعين والعلماء الآملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومن والاهم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mun gode ma Allah subhanahu wataala da ya bamu dama da aran lokaci bisa dawowa karatu wannan littafi namu mai albarka wato littafin ruhul adami littafin ruhul adami kamar da kullum na kan faɗa littafi ne da maulan mashakul islami wa sahadatul anani a shaf ibrahim ya fiye rubuta na nuna ma dukkan musulmi hanyar saduwa da Allah lani lafiya lau a wannan rana ta ɗaya ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya wanda sai dai da goma sha bakwai ga watan Jumada al'ula a shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya haihuwa annabi Isa ɗan Maryam. Wanda sai dai da goma sha bakwai ga watan Jumada al'ula shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu. Ai mun afuwa a satin da ya wuce wancan na sama da na sake faɗan hijira na yi mantuwa na ce da arba'in da biyar. yawa na dan samu sabakun lissafi ne harshe na ne abin nan da arba'in da biyu ne hijira annabi daga makka zuwa madina wanda a wannan karatu kuma karatu kenan na talatin da takwas amma a baitukan gaskiyar magana na manta baiti ne ne tunda mun dade ba mu ja baitukan ba muna ta dai sharhi ne a a maganan a maga bayanan da muke yi muna bayani ne akan abubuwan da suke tsarabawa gaba da tafiya zuwa ga fadar Allah abubuwan da suke tsare bawa gabarin samun yarda Allah abubuwan da suke tsare bawa gabarin shiga fadar Allah abubuwan da ke tsare bawa gabarin samun kusaci da Allah subhanahu wataala shi ne muka ce to akwai abubuwa guda hudu wanda amma duk a hudun nan na ƙarshen da za mu yi magana a kan shi shi kowace hatsari dukkanin waɗannan abubuwa ne masu hatsari muka yi magana a kan duniya da irin tasirin da suke yi wajen hana mutane tafiya zuwa ga fadar Allah har ta ja wasu su rasa addinin su saboda neman sa sannan muka zo muka yi magana a kan halitta muka ce idan ka daka ta halitta kamar yadda hausa ke ta an ka daka ta wani ta rasa turmin daka naka to idan ka daka ta halitta to za ka iya rasa hanya za ka iya shagaltuwa da su ya zama to sun tsare ka gabarin samun kusaci da yarda Allah abu na biyu kenan sai muka yi magana akan na abu na uku shine shedan muka ce shedan shine abu na uku wanda ke tsare bawa gabar zabura zuwa ga samun yarda Allah da kusaci da Allah da ramar Allah. To a na uku ne har yau ba mu gama magana a kai ba, sai dai a yau in Allah ya ba mu dama da har lokaci in lokaci bai kure mana ba, to za mu gama magana a kan wannan abin da ke hana bawa shiga fa da Allah na uku ma'ana bayani akan na uku ma'ana shedan a wancan sati biyu da suka wuce tun da rana ya ba mu samu yin karatun ba to mun yi muna mun yi fara bayani ne akan shedan to sai lokaci bai bamu mun gama ba to a yau ma akan haka za mu ci gaba wa qala aidan Allah subhanahu wataala da ya faɗa bisa abin da ya shafi sha'anin shedan da tasirin da Allah subhanahu wataala ya baiwa shedan na tsare halitta gabarin saduwa da fadar Allah Allah subhanahu wataala ya ce wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla shaytanin marid كتب كتب علي أنه كتب علي أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب الصعيد Allah da girma ɗaukaka ya ce wa minan nasu, akwai daga cikin mutane, man yujadilu billahi wanda za ka yana ta jayayya cikin sha'anin Allah za ka yana ta jayayya cikin sha'anin addinin Allah a ce kaza ya ce kaza a ce kaza ya ce kaza amma matsalar ke ga ilimin ba tare da ilimi ba shi da kanshi zai yi ta'in shi ya yi ba malami ba ne amma ba zai tsoma magana zai tsoma baki a harkar malamai zai tsoma baki a harkar malamai har yace ma ga yanda ya kamata a yi ga yanda ya kamata a yi kai alqur'ani ma bai bar komai ba alqur'ani ma da ke sa maka mutum yana bayanin sa lalle in dai Allah ya azurta mutum da arziki zai gane lalle wannan littafin babu shakka ba shakku cewa lalle maganar Allah ne ta Allah ya kaji abin da Qur'ani ke faɗa wanda kuma abu ne a waƙiƙi wanda kai ka san yana faruwa mutum zai zama bai san komai ba a addini amma ba zai yi jayayya cikin sha'anin addini zai ce ga abin da ya kamata a faɗa ga abin da bai kamata a faɗa ba ga abin da ya kamata a yi ga abin da bai kamata a yi ba in ce ba malami bane ya ce ya ce ce eh shi ba malami bane amma kuma ga shi yana magana akan addini diga yin ilimi Allah ya ce ba tare da ilimi ba to me ke kawo haka Allah ya ce wa yastabi kullu shaytanin marid sai kaga yana biyayya yana bin dukkan wani shedani mai tsaurin kai idan ya samu wani dan uwansa shedani mai tsaurin kai to sai a haɗa kai da shi da wannan shedanin Allahumma shedanin na mutum ne ko na aljani shike na sai ta jayayya ba tare da ilimi ba Allah sai ta dokar kutiba alaihi irin wannan mutanen wannan mutum an rubuta akan shi annahu ko ko kutiba alaihi an rubuta cikin sha'anin shedan annahu man tawallahu fa annahu yusbihu cewa duk wanda ya ji sha'anin shedan duk wanda ya je miƙa ma shaidan raga maki to lallai shaidan kam zai batar da shi daga ina zai batar da shi zai batar da shi gabarin bin hanyar Allah shaidan zai batar da mutum gabarin bin hanyar Allah amma haka zai bashi a ba haka zai bashi ba wa ya hafihi ila azabin sa'ir zai shiryar da shi amma zuwa ga azabar wuta mai tsananin hura shaidan ya batar da kai ba da haka zai yi ba ai yana batar da kai to kuma tashi hanyar zai nuna maka yace to kaga nan ya kamata ka bi nan ya kamata ka bi Allah subhanahu wataala ya kiyaye mu daga sharrin shaitan wannan aya tana cikin suratul hajj ne aya ta uku zuwa ta hudu wa qala aidan Allah subhanahu wataala ne ya ci gaba da faɗa cikin abin da ya shafi sha'anin shaitan Allah ya ce ya bani adama la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abwaykum min al-jannati ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون سورة الأعراف Allah ya ce, Ya bani Adama, ya ku ’ya'yan annabi Adam, ya ku ’ya'yan annabi Adam, la yafkinan na kuma shaitanu kar ku sake ku yi sakaci shaidan ya fitinantar da ku ya hana ku bin Allah. Allah subhanahu wataala ya mana nasiha ya jawo hankalin mu har ya bamu misali ce kama a kharaja abwaykum min aljannati kaman yanda ya fitar da iyayenku guda biyun nan daga aljanna. Dan uwa banda muguntar shaidan da bakin cikin da yake ma annabi Adam. Da yanzu mu muna san ba wani wahalhalu. Da ba za ma a zo duniya ba ballantana a sha wahalhalu. da aljanna za a haifi kowa a yi ta shagari kawai mana amma kai da bakin ciki da wannan mugun halittar shine shaitan yake ma annabi adam da hawawu sai da ya san hikinkimin da ya yi ya jawo aka fitar da su daga aljanna yanzu an huma da ba sahuma kuma ya yi kokari har ya zamanto tufafin annabi adam da hawawu suka zamanto sun bar jikinsu liyuriya huma sau'afi ma dan ya nuna musu al'aura su dan ya fito da al'aura su a fili Allah ya inna hu kaga lalle shi ke dan yara ku yana faganu huwa shi wa qabiluhu da jama'arsa min haythu la tarawna kai da kuwa ba ganin su dala mutumin dala ko ne taba ganin kenan da kana shi babu shi kuma Allah ya lamunce mai ya hore mai shi yana ganin ka jama'a shi ma kuma suna ganin ka kuma yana da damar annabi ya ga mana yadda kasan jini na yawo a jikinka haka shi ɗan yake yawo a jikinka haka shi ɗan ke shiga cikin ɗan adam ya yawo saboda haka sharrin shedan sai wanda Allah subhanahu wata'ala ya kubutar Allah subhanahu wata'ala ya kubutar da mu min haythu la tarawun inna ja'alna shayatin Allah ce lalle mun sanya shaytanu shaytanu awliya masoya ne lil ladina la yu'minuna ga waɗanda ba su imani da ranar tashin alkiyama ba shedanu za ka ga majibintan lamari ne mataimaka ne masu sha'a masu haɗa kai ne da ainihin waɗanda ba su yi imani ba wato wannan ayar a ƙarƙashinta akwai karatuttuka masu yawa sau da yawa sau da yawa za ka ga akwai wasu mutane da sukan haɗa kai da shaidanun aljanu sai su zama to hatsaribai a cikin al'umma su ake kira masihirta ko bokaye ko malaman sihiri malami ne zai je ko in ce mutum ne a da kila musulmi ne za a bashi wasu aza'in wasu aza'in wasu sunaye na shedanu shedanun aljanu sai a bashi wannan sunayen sai a bashi sai a ce to zai karanta adadi kaza kila ya kulle ya yi wata guda yana karanta ko ko kwana kaza yana karantawa idan ya karanta to aljanin za su bayyana a wajen shi za su zo inda yake saboda haka za su yi shara'i da shi ana fahimta da Allah idan aljanu suka zo suka zo wajen shi suka yi za su zo wajen shi za su tambaye shi menene da abuwarsa me yake so sai ya musu cewa yana son ya haɗa kai da su ne wanda da wannan damar sai ya amfani da wannan da su shi ya amfani da su yana suna zuwa yana tura su wajen waɗanda ake son su cutar suna zuwa suna cutar da su amma fa da izinin Allah da ganin daman Allah saboda ka sai suka mai to shikenan ba komai tunda haka ne to kai yanzu me za ka yi mana wanda mu ma zai zama sakamakon wannan aikin da za mu yi ma dan haka kawai haka kawai ba za mu yi maka wannan aikin ba to shikenan a wannan lokaci ne to su shedanin aljanu sai su ba shi wani abin da kai tsaye wannan abu za ka samu barin musulunci ne. Ko su ce mai to a yanzu a cikin yadda za a yi a cikin sallolinka guda biyar za ka ba mu sallah guda ɗaya. Za ka ba mu sallah guda ɗaya za mu riƙa za ka ban mana za ka riƙa yin za ka bar sallar azhar ko la'asar ko asuba ko magariba ko isha. In kai mana haka mu kuma duk abin da kake so za mu yi maka. shikenan idan Allah ya rubuta mai shakawa da tabiwa da rashin arziki sai ce ya yarda saboda shikenan sai ya bar wata sallah cikin sallolinsa ko kuma dai su dora shi akan wani abu dai na kafirci ko wani abu na fasikanci su ce mai to wannan abun zai rike musu in yene musu to su kuma shi kuma duk lokacin da yake da wata bukata to za su gaya mai to za ka karanta abu kaza ko za ka yi kaza za mu halarci inda kake to a irin wannan ne in ya karanta ko yayi abin da suka yi suka halarci inda yake sai ya sa su jinki mai irin aikin da la'anannun mutane waɗanda ba alkhairi a wajen suna suka zo suka sa shi ina son a raba mun tsakanin wane da wane aminai ne ko tsakanin uwa da ɗa ko ba na ji ana yin irin wannan ba ko tsakanin mata da miji ko tsakanin aboki da aboki ko wani ya tsare min gaba a kashe min shi ko a haukata min shi ko a sa mai rashin lafiya to waɗannan aljanun da suka yi agreement da wannan mutumin sai su je su yi wannan aikin shi ma kuma ga abin da suka sa shi yayi wata rana akwai wani malami ya zo mana nan maulidi malam ma zo wanda suka zo da malam Ibrahim muna zaune a wajen shi wata rana sai wani ban Allah ya zo sai suka gaisa bayan sun gaisa yana fita sai ya ce kaga wannan mutumin sai na ce mai sai ce to sun yi wani abu da kwanaki sun yi wani abu da wasu aljanu na ce wannan ne ya ce kwarai kuwa ya ce abin da ya faru wani ne ya ba shi wasu wasu aurare ce mai ya karanta in ya karanta aljanin za su halarci inda yake sai karanta sai karanta aljanin sai yana karantawa haka tsakanin magarba da isha sai ga wasu mata su biyu sun zo wajen shi a sufar mutane sosai a sufar mutane sosai amma a inda yake a inda yake a shi yake zaune a inda yake zaune amma kuma ba mai ganin su ce shi kadai kuma a yadda sifar da suka zo mai dukkanin ko tsinke ba ba cikin in karara suka zo wajen shi sai suka zo suka zauna da suka zauna sai suka ce to ga mu sai ce kamar ya ce ka ba kai ne aka baka abu kaza abu kaza ka kira mu ba sai ce to sannun ku yanzu sai suke ce mai to yanzu kai ne ya dalilin kiran mu me kake so mu maka me kake so mu yi maka su waɗannan aljanun suke tambaye shi me kake so mu yi maka sai ce musu kai tsaye sai ce musu to ni abin da nake so ku mun so nake ya zama to zuciya ta ta tika ta tika ta tika da soyayyar annabi ya zama duniya ba mai son annabi kamar ni yana faɗa haka duk su ne suka ɗauka ke suka ce suka ɗauka kai suka ce a mu ba mu yi wannan ba kai tsaye abin da ne nake so ka faɗi duk abin da kake so a lokacin da suke ce mai da za mu gaya maka mutanen da nake mu'amala da su a kanan nan yake fitattu sanannu yace za ka yi mamaki yake suka ce mai idan kana buƙatar ka zama shahararren mai kuɗi wanda za a ji ka a ko'ina ba a nan ƙasa ba har ƙasashen waje akwai yadda za mu yi kuma za mu baka duk abin da kake so bayan suka mu lissafa mai sai suka ce to amma fa mu ma muna yau sai ta musu to eh ina da bukata amma kun san me nake bukata sai ce musu sai suka ce a sai eh ce musu abin da nake so duk sati biyu ina son za ku bani naira dubu ɗari biyu dubu ɗari biyu eh dubu ɗari biyu eh kacal eh kacal eh sai suka ce musu mun ji za mu baka dubu ɗari biyu amma mu muna da namun sha da kai abin da muke so da kai ne duk lokacin da kai alola za ka yi sallar isha to abin da muke so bayan kayan Allah sai ka koma gefe inda mutane ba sa ganin ka sai ka sanya hannunka sai ka taba al'aurarka sannan sai ka zo ka wuce kai sallah sai ce masa "Ah, to ai in nayi haka ya zama na kare alola kenan na zo na yi sallah ba alola sai suka ce eh sharadin da zan baka kenan suka ce ai mun baka wannan sharadin ne ma saboda abin da ka nema a wajen mu ba yi da yawa suka ce in dai ka yarda da wannan sharadin to muka duk rana da muka ajiye da kai kana tashi waje kaza za mu nuna ma inda duk rana kaza za mu zo mu aje maka waɗannan adadin kuɗi. To daga sau da yawa, sau da yawa mutane shekanun mutane sai su fito a bani da bukata. Da yake Allah subhanahu wataala ya kaddarta yana da mene in Allah ya so yana da arziki a wajen Allah. Dan uwa masu albarka sau da yawa mutane sukan yadda su haɗa kai da shekanun aljanu su rika cutar da bayan Allah su kuma suna biya ma waɗannan shekanun aljanun bukatunsu. saboda shi ta Allah yake inna ja'alna shayatin awliya lil ladina la yu'minuna duk wanda ya wannan ko yana wucewa yayin sallah ya hada kai da aljanu yana biya musu bukata su kuma suna ko yana duk ibadu gaskiyar magana ba mumini bane dan mafi duk mai sihiri duk mai sihiri ko da irin nau'in sihiri kafirci ne kuma Allah ya ga mana cewa la yuflihu sahiru haythu ake mai sihiri duk inda yazo ba zai samu rabo ba a wajen Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu wannan aya tana cikin suratul araf aya ta 27 qala maulana ash-shakshar ibrahim salih al-husaini maulana shakshar ibrahim salih jikan imam husain yarda Allah tabbata a gare shi yake wa shayba wa shaytanu kaga shaytan makar Sir Ibrahim Salih ce wani makiri ne a cikin halittar Allah wanda sai dai a hankali. Khadda'un mai yawan yaudara ne matkar yaudara hammuhu abinda shi da yake bukata ihlakul hammuhu ihlakul insani ya halakar da kai har halakar wanda in ka shiga wuta ba za ka fita ba sarbiyatul unzur in kana sa ka duba ila ma jaa anhu fil fi akhir al akari abinda yazo daga dangane da shaytan a cikin karshen suratul hasri fi qawli ta'ala cikin fadin Allah kama sanin shaytan iz qala lil insani kfur ولما فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين وتكفي مفسر آير يا كما تمدن كاو قصة ددنا لا شرور وايد تفي كوشي قدرتا ne wato ɗan uwa mata hankali wannan kissar malamai suna yawan kawo ta a tafsiransu ibnu kasir ya kawo a tafsirin shi imamu tsabari ya kawo a tafsirin shi imamu qurtubi ya kawo a tafsirin shi mafi yawan dai tafsirai sun kawo wannan kisa amma duk malamin da zai kawo kisa yana kawo ta ne dan ya nuna maka to kai fa hankali ka kiyaye kanka da sharrin shaytan don kai je baka cikin musifar da ya jefa wannan mutumin da zan kawo kisa shi a na turo a cikin tafsirin imamu tsabari ga abin da imamu tsabari yake cewa قال قال الامام الطبري امام المفسرين إمام أبو جعفر الطبري شوغبان جاغورا ما لم تفسيري يجي حدثنا آه حدثنا خلاد بن أسلم قال سنن نضر بن الشميل قال أخبرنا شعبة أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الله بن نهيك قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول إثنان سكن إمام علي بن أبي طالب الله يكرم يده الله يجمع مفسر يقول الإمام علي يكتوى إن راهبا للي ونمي إبادة إن واقنج مي إبادة فا شيطان سيدة سنجن دي سيدة كيش كافر قادة كسر كما هكا يقول إن راهبا ونمي إبادة فأبدا ستين سنة يا إما الله إبادة سيدة شكرا ستين إبادة قال الله سوراكا diyan da ka ruɗu da kai mai ibada ne in har ka bari ka ruɗu da wannan wallahi in ka sake to Allah zai kifar da kai ya kifar da ibadar zaka Sau haka shi yasa malamai jagorori na sufaye suka matuƙar damuwa da babin gyaran zuciya. Suka matuƙar da mayar da hankali da babin gyaran zuciya. Ya yi ibada har sai da ya kai shekara sittin ya nemi Allah ibada. Wai da shaitana, aradahu, shaitan ya yi ƙoƙari matuƙar ƙoƙari don ya halakar da wannan mutumin. Fa'a yahu, mutumin ya gagari shaitan ta kowane ɓangare. Shaitan sai gano ta dabara. Fa'amina ila imra'atin sai ya je ga wata mata shi shaitan din. Fa'ajanna ha sai ya fice ta sai ta samu tabin hankali. Wala ha ikhwatun. Ita kuma wannan matar tana da ƴan uwa. Da ya fice ta samu tabin hankali tana da ƴan uwa. فقال لإخوتها sai kuma ya zo ya sami yan uwan nata sai ce muku sai ce musu alaikum bi hazal qussi ku je wajen wancan fastan mana mai ibada ku je ku kai ke mata magani a fa amida ya fa fa yudawi haye mata magani fa ja'u bi hadin ka dauko wannan mata sai suka kawo ta wajen wannan mutumin kana adawa sai ku yi mata magani wa kanat inda ta kasance a nan wajen shi ne mata magani فبينما هو يوما انا نن انا نن تنا wajen shi wata rana kawai ba zato ba tsammani is adaba to sai shedan din yazo kuma ya kawata ta ya kawata ta ya kawata ta a cikin zuciyar shi fa ataha wannan mutumin sai zai ke ma wannan mata ya afka mata ya fasikanci da ita wannan yarinya kai fa hamalat sai ta dauki tana daukar ciki sai shedan yazo ya ce kai kai kai kai tab ai ba ka ballo kanka aiki yadda kake a garin nan yanzu a samu kayi wannan ɗanyen aikin ‘yan uwansa in suka zo za su tona maka asiri za su ɓata sunanka a garin nan saura ka ga shawara kaga abin da ya kamata ka yi eh to abin da ya kamata ka yi ka kashe matan nan ka kashe yarinyar nan idan ka kashe ta sai ka je haƙara ne ka binne ta tunda ‘yan uwanta sun yarda da kai idan suka zo za su gaya ka gaya musu cewa ainihin ga abin da ya faru za su gaskata ka saboda ai baka da matsala da su shikenan fa ani da ilai ha faka tana sai kuma tafi shawara shi kansa ya kashe mata da ya kashe ta ya je binne ta inda ya binne ta shi shedanin ya fi inda ya binne ta fa ja'a ikhwataha sai shedanin kuma ya je cikin surar mutane bayan yau ƴan wata sun zo da suka zo suka tambaye shi ya labarin wancan sai cika ai Allah ya yi mata rasuwa kaza kaza kaza kaza sai Allah sarki to Allah jikanta suka yi addu'a suka yi addu'a suka suka tashi bayan sun yi addu'a sun tashi shikenan sai sai wannan shi dan sai ya cikin surar surar mutane sai dai samu waɗannan mutane ce ya kuka yi da malami magani ne sai ce ai yarinya ai Allah ya yi mata rasuwa sai ya ce wallahi ƙarya yake yi ƙarya yake kashe ta yi bayan a ciki ya mata bayan ya mata ciki shi ne sai ya kashe ka sai ya binne ta a waje kaza in ma kuna bukata ku zo mu je nuna muku inda ya binne ta kawai ya ɗauko su suka ce ana tona sai ga yarinya da ciki kuma ga gawarta sai suka ce a a a a a ai uwa taka ta same ka sai suka kama shi da aka kama shi to shikenan fa baina ma wayo illa ha wa qala shaytanu lirrahibi ana sahibuka da aka kama shi aka je za aka kai shi za aka je aka daure shi za aka kashe shi nan duk kuma sai shaitan din ya zo ya same shi sai ta riga ta wala ka san duk wannan kaidin ni ne ne maka duk wannan ma shirkin ni ne nan da shirya maka yanzu wannan shaitan din ana sahibuka ana sanatu bika haza ni ne nan duk wannan aikin da ka ji ka gani ni ne nan ne maka amma yanzu ba wanda zai tseratar da kai daga wannan halin da kake ciki daidai ni din dai da na aikata maka wannan danyen hukuncin amma wannan da wata bukata baya ɗaya idan kai min ita in ka biya min wannan bukata to na maka alƙawarin zan kutar da kai daga wannan kisa da za a yi maka sai ce to me kake so a yi ma sai shi ya ce eh to abin da nake son kai min kawai sajada nake so kai min a matsayin ni ne abin bautanka hasbunallahu wa ni'mal wakil to kaga duk waɗancan abubuwan da ya ɗora shi akai duk Allah sai iya yashe mushi ko ba ka ba Allah zai iya yace mai kisan kai da wancan fasikanci duk in Allah ya ga dama zai yace mai amma wannan na ƙarshen to shi ne babban masifar da ya dora shi a kai sai ce to kai mun sajada idan kai mun sajada to ka ne mun sajada to isha in kada mun sajada ni ko zan zan kusa da kai ayya wannan mutum falan ma sajada lahu kawai sai ya ji sai mashi dan sajada yana mai sajada kawai sai shi dan ya ce mai a shine Allah sai ka mana misali yana mai sajada sai shi dan ya ce babu ruwana da kai kawai sai tafiya bashi ya jefa shi a cikin kafirci kuma aka kashe shi a matsayin kafiri shine Allah ke ba da misali da wannan kisan kisa kamar sanin shaytani kamar misalin shaytan ne in qala lil insani kfur lokacin da yake ma wannan mutumi mai yawan ibada cewa kafirce da da Allah falan ma kafara lokacin da ya samu mutumin ne ya kafirce qala sai ta mai inni bari umma ka babu ruwana da kai wai da dan ma ta mai inni azabullah kai ni ban na fajin tsoron Allah ji shaytan ni fa tsoron Allah ma nake ji rabbal alamin ubangijin halittu sai Allah ya ce to amma fa kana aqibatuhuma annahuma fin nari da wancan shekar din da wancan mai ibada da ya bauta ma wani Allah to karshen su wuta ne khalidin fiha za su dawwama a cikin ta wa zalika jazaa'u zalimin kaga wuta ita ce sakamakon azzaliman da suka zalunci kansu suka yi suka bi shekar suratul asr aya ta 16 zuwa ta 17 dan wa kamar yadda na faɗa duk malamai suna kawo wannan kissan ne akan din mai hankali ya kiyaye kansa ya koma ga Allah dan ya tsare shi daga sharrin shekar Allah ya tsare mu daga sharrin shekar مولانا كرجي في وفي هذه الآيات كذا شوانا آيوي جانب كبير أفي جانبي ببا من بيان أهوال الشيطان لنرى بيان إرم موغ كيد الشيطان ومواقفه دا متيسا المؤادية ودتكي سنن جابا للإنسان كمتم sai shari'a cewa ba ma annal mu'minina almustaqina tare da cewa mu'minai masu tsoron Allah mahmiyuna minhu Allah yana kare su daga sharrin shaitan bil hisanatil ilahiyyah da kariya irin sa Allah subhanahu wa ta'ala illa sai shi ne sai maulana ta ce illa sai dai annal hazara kaga kiyaye kai kaga kiyaye kai in maka'idihi daga makirta makirtan shedan wada sa'ihi da guban da shedan ke dasawa huwa da abu salihina wa arjina ko da yaushe shine shine tadar mutanen kirki kuma shine tadar masana Allah kullum neman ya za su Allah ya kare su daga sharrin shedan Allah da matsayin annabi Allah ka kare mu daga sharrin shedan wa fi sahihi muslim ya zo a cikin sahihi muslim annabi ya ce Allah ya ce wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum wa innahum atatuhum ash-shayatin fajtalatkum an dinihim annabi al-hadith an an an iyad ibn himari annabi ya ce Allah ya ce ni na halicci bayina duka kuna fa a kullahu dukkan bayina na halicce su ne masu daidaituwa akan addini na gaskiya duk wanda aka haifa kamar yadda annabi yake faɗa a cikin wani hadisi cewa kullu mauludin kullu mauludin yuladu ala fitra duk wanda aka haifa ana haifarsa ne akan fitra ta abinda Allah ya halicce shi na son bauta ma Allah shi da muke tasiri akan mutane su hana su bautar Allah كلهم وانهم اتتهم شياطين annabi yace to sai daga fitsari ko ko Allah yace sai daga fitsari sai shedanu su zo musu fastalatkum su kauce su an gini min gabarin addinin su wa fil hadith an abi sa'id al-khudri qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi dai daga abu sa'id al-khudri ma'aiki yace manzon a abu sa'id al-khudri yace manzon Allah sai Allah ta Allah tabbata gare shi ya ce inna shaytana qala shaidan ya ce ma Allah wa izzatika na rantse da buwayarka ya rabbi ya ubangiji na la abrahu aghwi ibadaka ba zan kushe ba ina batar da bayanka ba zan kushe ba ina batar da bayanka ma da mas'arwahu hum fi ajsadihim matukar ran suna cikin jikin su ba su mutu ba duk ba zan kushe ba ina batar da su inji shedan fa qala rabbu sai ubangiji ya ce wa izzati wa jalali ni ma kuma na rantsa da girma na da buwaya na la azalu aghfiru lahum mastaghfiruni ba zan gushe ba ina karban tuban su ina yafe musu zunuban su ina karban tuban su matakar sun nemi gafara na sun tuba zuwa gare ni saboda haka kullum shi yasa malaman sufaye suka dora almajiran su kullum akan yawan istighfari da yawan salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam dan samu a kubuta daga sharrin shaitan رواه أحمد وأبو يعلى والحاكم في المستدرك إمام أحمد da Abu Ya'la da Hakim suka fitar da wani hadisi a cikin Al-Mustadrak. Wa akhraja Abu Ya'la wal Bayhaqi fi Shi'b al-Iman an Anas bin Malik marfu'an inna ash-shaytana wadi'an khatamahu ala qalbi ibn Adam fa in dhakara Allah ta'ala kanasa wa inna fi Allah iltaqama qalbahu an um, imam Abu Ya'la da imam al-Bayhaqi a cikin Ibn Iman sun fitar daga Anas dan Malik har zuwa kan Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi yace inna shaytana lallai shaytan wadi'un khatamahu yana sanya hancin shi a irin wannan dogon hancin da najiwa shine khatamu to ke shi ma yana da irin wannan dogon hancin na giwa kuma yana sanya shi ala kalbin na adama shedan yakan sanya wannan hancin nashi a zuciyar kowane dan adam kowane dan adam shedan yana sanya wannan wannan hancin nashi a zuciyar shi to menene maganin da zaka yi dan ka kori shedan kai ya tasiri a zuciyarka sai annabi yake fa in zakara Allah ta'ala idan shedan ya zo yi maka wannan in har ka ambaci Allah ka nasa sai shedan din ya gudu ya tuya wa inna Allah amma in ka manta ambaton Allah ka zama to ba ka halartar da'irorin zikiri in ta kama kalbahu annabi sai shedan sai hadiye zuciyarka kowane irin aiki zaka aikata maka damu ba Allah subhanahu wataala ya samu dace yan wa kar ai wasa da majalisun zikiri kar ai wasa da majalisoshi na ambaton Allah wa shaytan shedan da kuke gani yasali iflalil insani fi majalil aqidati yakan tafi ya so ya batar da mutum har a fagen aƙida ta zuciya awul amal ko aiki wala yunji minhu ba abin da yake tsayar da mutum daga sharrin shaitan illa zikiru sai yawan zikirin Allah wa tawakkul sai yawan dogaro Allah ta'ala ga Allah sajil hadith ya zo a cikin hadisi inna shaytana ya'ti ahadan shaitan yakan zo ma mutum sau da yawa shaitan sai ya zo ma mutum fa ya kulu sai ya raya maka a zuciyarka sai ka ji yana ce maka man khalaqa samaa waye ya halitta sama shedan ya zo ya bawa haka fa yaqulu Allah sai bawa ya ce Allah ne ya halitta sama idan ya samu idan ka faɗa haka fa yaqulu haka kawai zaka ji ana raya maka a zuciya to shedan ne yake maka wannan fa yaqulu sai ya zo ya sake ce maka a zuciyarka man khalaqa al-arda to waye ya halitta kasa tunda ka ce Allah ne ya halitta sama fa yaqulu Allah sai bawa ya ce kasan ma Allah ne ya halitta ta kana faɗin haka sai kulu man kalak Allah to kuma ya gaje yana raya maka zuciya to Allah waye ya halicci shi kana jin haka fa idza wajada ahadukum annabi yace idan ɗayan ku har ya fara jin haka a zuciyar shi fa ya kul to ya maza yace amantu billahi wa rasulihi nayi imani da Allah nayi imani da manzon Allah in dai kada haka a zuciyarka to shedan ne yake son ya jefa ka cikin wata koma wadda ta sake ba za ka fita ba rawahu tabarani fil kabir an abdullah ibn amr wa isnaduhu hasan imam tabarani ne rawaye ka cikin mudamul kabir daga abdullah dan amru isnadin hadisi ne isnadi ne kyakkyawa وأخرج الإمام أحمد ومسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرغت بينه وبين امرأته قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت قال الأعمش أراه قال فيلتزمه أم أم مي sun tabbatar da gona waje da ake kira in ba kuma ta ba gona waje da ake kira ni a wani kogi ne ko ake kira shi da mabu da tsirai an gulko wanda wani waje da jirgi idan ya zo ya zo wajen jiragen ne masu yawa masu yawa jiragen sama da na ruwa sun bace a wajen kuma har yau ba labarin su babu da tsarai an bulto a ainihin da turawan duniya suka yi bincike suka yi bincike suka ce ai ta da shi dan ne a wajen to kuma ana komawa sai ga maganar a hadisin annabi ga hadisin kamar da imamu imamu Ahmad da imamu muslim ya ruwaita daga jabiru bin abdullahi al-ansari manzo Allah ce inna iblisa lalle shedan ya da ya da arshahu alal ma'i yana sanya karagar shi karagar mulkin shi akan ruwa ne summa yab'as sarayahu sannan bayan haka sai ya aika tawagar shi sai to kai kai gabas kai kai yamma kai kai kudu kai kai arewa kowa ya je aikin da na sa shi zuwa yamma kowa ya ya gaya min irin aikin da ya yi na batar da bayan Allah fa'adnahum minhu manzilatan wanda yafi matsayi a wajen shedan a azamuhum fitnatan wanda yafi fitinar bayan Allah fa yaji wa hadu ɗaya daga cikin shedanin sai ya dawo ya gaya wa mai gida shedan kenan fa ya kulu sai ya ce fa'altu kaza wa kaza to ni nayi kaza nayi kaza fa ya kulu ma sana ta shiya sai shedan ya ce ga Allah ya ce Allah ba ga komai ba su mai yaji wa haduhum sai ɗaya ya zo fa ya kulu sai ya ce ma taraktuhu ai na je na samuwa ne ban bar shi ba hatta farratu bainahu wa bain imra'atihi da na rinka kunna husuma na rinka kunna husuma tsakanin shi ai ban rabu da shi ba sai na raba shi da matan shi sannan na dawo fakala idan wannan shedan ya faɗi haka fayyudnihi minhu sai shedan ya kusanta shi ta ah kai na ai kai dan dan fada ne mazan kusa aikin nan da kai yayi mana daɗi ni ma an ma da da aikin da kai ma da da aikin da kai qala al amashu imam amash yace urahu qala fa yaltazimuhu ake sai da zabke shi rike shi rungume shi yawa am kafin mu ce nan wato tasirin shedani wajen raba aure zai iya raba auren da ba a dora shi akan akan koyarwar manzon Allah bane wato sau da yawa sau da yawa wata rana muna lokacin muna muna legal to akwai wani wani course da muka yi a communication skills da la- da turanci da hausa kuma da larabci ala ce mai ma- maharatul hadisi yadda zawai ana koya mana ya zamu dan iya yin magana da larabci tunda mu ba laraba bane sai an koya to shi da sai aka zo ana tattaunawa akan mace illa me dalilin da yasa auren musulmai da su musulmai hausawa kuma auren su fi kowanne saurin mutuwa in za ka je kotuna sai ka ga auren ah, hausawa su ne mafiya yawa a kotuna to sai aka yi ta tattauna akan haka sai aka zo kai na sai nake cewa to ni abin da nake gani ina ganin wato abin da yake akwai tun farkon auren ne da ainihin shi wanda zai aura da wacce za a aura da iyayen da za su aurar mafi yawa ana sakin koyarwar manzon Allah ne. Shi ko annabi muddin aka saki koyarwar shi wallahi ba za a ga yadda za ake so ba. Abin da yake akwai shine annabi wato Allah ya saka ma manzon Allah da alkhairi. Duk abin da ka sani na alkhairi annabi bai bar duniya ba sai da ya gaya ma wannan al'umma. Duk abin da ka sani zai cutar da wannan al'umma annabi bai bar duniya ba sai da ya gaya ma wannan al'umma. Annabi ya gaya ma saurayin da zai je neman aure irin matar da zai aura yace iyyakum wal khudara at-tumani kun ga ku zaɓai ka shaidin ku da ka bewa cuci ka bewa cuci kamar me annabi yake nufi wato kowa ya san cewa takin bola yana sanya shuka ce kyau ko idan ka ɗibi takin bola ka kai gonar ka sai ka ga gonar ta yi kyau ta ba da yanayi ta ba da kayi saboda wannan takin bolan da ka kai to sai annabi yake to ka shaidin ku da takin da ka bewa cuci wato ka bewa cuci idan ka shuka ka bewa a cuci saboda daɗi zai mata yawa zai mata yawa za ka ga ta yi bakin kirin amma daga ƙarshe ne ne sai ka ga ba za ka ba za ka yi ɗaya na kirki wanda za a amfana ba daga misali ma ya ga ta zo ta bushe ta zama abin nan kin sa abin da ce mai wa ma kudara usman ya rasulullah ne ne ka bai wa cuci ya annabin Allah sai ce almar'atul almar'atul hasanatu fi manbatis su'i mace mai kyau amma inda ta fito babu tarbiyya shugaba jagora ka ji wannan kenan har ila yau bai bar mazan ba sai da ya sake gaya musu sau da yawa zaka ji wai mutane suna cewa ai annabi ya ce ana auren mace da menene dan kyanta ko da kudin sa wallahi annabi bai faɗa ba kai sai annabi bai faɗa ba ina ku ce mun akwai hadisin ce kwarai akwai hadisin sai dai yanda ake fahimta hadisin ne ba yanda annabi ya faɗa ba ne shi abin da annabi yake cewa tunkahu almar'atu li jamaliha wa maliha wa hasabiha wa diniha yace alayka bi zati dini taribat yadaka in khalafta annabi ya zo da akwai abin da malaman balaga suke ce mawa insha'i akwai khabari wannan jumlar jumla ce khabariya ba jumla ce insha'iya ba annabi ba umarni yake bayarwa ba yana gaya maka da cewa yayi yana faɗin abin da yake faruwa a waƙi'i ne yace tunkahul mar'atu li jamaliha ana auren mace saboda canta annabi yana baka labari ba a yi ne ana yi to yana baka labarin abin da ake yi ne eh yace ana auren mace don kyanta wa maliha ana auren mace don kuɗinta wa hasabiha akan auri mace don a- a- danginta danginta ƙarshe sai ce wa diniha ana auren mace don addininta daga ƙarshe sai ce mai ya ce maka mai alaika da za ta dini to kai nawa a matsayin ka na almajiri na in ji manzo Allah to ka nemi mu abociyar addini to kaga abin da manzo Allah ya faɗa da a ce duk a so a sa'an da mai aure ko ɗabbaka wannan yanin ma mutum addini addini bai taɓa ƙarewa ba in ka auri mace dan addini to kullum za ku ƙara samun dan kwan zumunci da tsawon soyayya dan addinin zai rika ƙaruwa ne son ta ku zai rika duk abin da ka mallake shi duk kyan shi sunan shi ba mai kyau ba duk da ka mallake shi duk ba ta da ka aura don kanta to wata rana kai in wata rana za ka fi kowa rashin ganin kyawun ta. wannan kenan haka iyaye da za su bada aure annabi bai bar su ba su ma sai da yake musu idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabirun maza Allah ya ce idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu idan mutumin da kuke yarda da addinin sa da dabi'arsa ya zo neman auren ƴaƴayenku fa zawwujuhu to ku aura mai inji manzo Allah kaga duk maganar nan babu maganar kuɗi a cikin ta idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu idan mutumin da kuka yarda da addinin sa da dabi'ar sa ya zo neman auren ku ƴaƴayenku ku aura mai manzo Allah ce wa inna in ba haka ba kuwa fa kun fitnatu fil ardi fitna ce za ta faruwa a bayan kasa wa fasadun kabirun da barna ne yawa da Allah yau ya wani hali nake wallahi alazim in aka in aka saba ma wannan shugaban ba a ganin yadda ake so to zan cika lokaci ya karato zan cika mana da wani kissa ya kwaya daya a abin da ya faru ga wani mutum an yi wani mutum a garin Madina mutumin nan duk inda duk inda kake neman mummuna ka samu wannan mutumin ya kai saboda mu ne ya nemi aure ya nemi aure ya nemi aure duk inda yake nemi aure sai a ce kai wannan mutum to abin da sai yi wa abin ya da mai ya ishe shi wannan kawai abin da ke son nuna muku irin yadda sahabbai suka yi wani irin sallama mu manzon Allah eh wannan shi fudani akan karatu dukan mu na goran sallah dan akan sahabbai zamu kamar sati hudu haka ko biya am mutumin da sai ka kara wajen manzon Allah ya rasulullahi ga halin da nake ciki sai sai me ya faru ya rasulullahi ai ka ga daga yadda nake sai manzon Allah ya ce kwarai kuwa to kuma abin ban sha'awa a madinan akwai tarihi ita kuma kyawun ma ya sa mazaje suna shayin su suke suna banta kawai da annabi ya sa shi to kaje ka nemi wanci shugaba a je a nemi wanci kawai sai ya tafi yana zuwa sai je sami iyayen da aka gaisa shi annabi ne ya aiko ni annabi ya aiko ka yi to ya ce me dama cewa ya yi in zo in gaya muku cewa ya ce in zo in nemi auren wanci suke hakan nan yadda kake nan ana cikin wannan abu sai yarinyar ta ji ana dan daga murya sai ta fito ta ce menene yake faruwa sai aka ce masa wai wannan dan tunan mutumin nan ne ya zo yi magana wai annabi ya ce a zo ya aure ki eh sai take ce ma sai take ce ah malam da kai daga su annabin ne ya aiko ka sai ya ce kwarai shi ya aiko da zan ma annabi kariya ne sai yarinyar ta ce ka je ka ce ma annabi na amince zan aure ka shugaba shikenan sai ba Allah na sai ya dawo wajen annabi sallallahu iyayen kuma suka shiga na dafa suka ce eh har sai su kika ce ya annabi zai ce kaza zai ce kaza har ku ku ce kaza da kaza akan maganar annabi saboda ka sai da sai ya suka ce to mun yi kuskure a yi hakuri a ji a gaya ma annabi an amince a zo a yi aure shikenan sai mutumin ya tafi yana zuwa sai ya gaya ma shugaba cewa to sun amince to sai annabi ce to kana da abin da za a yi dindimin auren shi wallahi ba komai a hannunsa da sauransu da da ke ba aka dan haɗa mai dan wasu abubuwa kace to yake ya haɗa kayayyakin da za a dan kai dai da dan sadaki haka wanda za a yi sha'anin aure sai mutumin ya karɓi kuɗin ya shiga kasuwa ku duba irin fafutukar da ya yi wajen neman aure yana shiga kasuwa don siyan kayayyakin da za a je a yi aure kawai ya ga hura shekar a zo a tafi yaki a maimakon ya sai kayan auren sai ya fasa sai ya sai kayan yaki da kuɗin dala ya kaji sallama ma shugaba sallallahu alaihi wa sallam kai da fata suka sallama ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kai da fata su gaba daya am sai su kayayyakin yaki abin sha'awa aka zo aka tafi aka tafi ba ai auren ba aka tafi wajen yaki kuma aka kashe shi a wajen yaki an ga annabi sallallahu alaihi wasallam an zo za a sa shi a kabari yana dauke kai bayan an zo sai ake tambaya annabi yace ya ga ƴan matansa na hurul ilmi sun zo karbar shi ne yake dauke kai saboda kunyar su saboda ka yan uwa wallahi in annabi ya ce kaza ka yi hakuri ko bai ma daɗi ba ka bi za ka samu daɗin a duniya da lahira ba a saba mai abin da ake so shugaba annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam za mu takaita a nan insha allahu a sati mai zuwa bai ga mudin bare wannan sati mai zuwa sai mu ƙara sati mu shiga abin da yake hana bayi saduwa da allah na hudu shine zuciya سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاتحة